أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بينهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, mai kowa mai komai, wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin ishirin da biyar ishirin da biyu afuwan ishirin da biyu ga watan rabi'u sani hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da shida ga watan septemba novemba Allahu akbar shida ga watan novemba sha ɗaya ko shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku a wurin wasu kenan fa shida ga wata yau watan sha ɗaya a wurin wasu kuma ai talatin da bakwai ne eh a wurin wasu shida ga wata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wurin wasu kuma talatin da bakwai wasu sittin da bakwai ubangiji ta ala ya shiga lamarinsu allah ya sa kuwa ya gane da aka dosa in ba a gane ban ƙara faɗa a wurin wanda suke murna suke ce alhamdulillahi masha Allah za a mana hanya guda biyu ko suke ta alhamdulillahi da a wurin wasu da suke ce mu da salarinmu ma aka bamu ya kuma na wannan da fanshinmu ma aka bamu da ya kuma na wannan kuma haka abin yake fa dole ne ba yadda suka iya sai sun yi fatan da wancan aka masu ya fi wannan kuma inda ina cikin masu jiran fansho na rantse da Allah wannan hanyar da ayi ta har duniya ta nade a biya ni fansho na yafi mun wannan Allah ne san iya matsalolin da dan toshe watakil akwai bashi a kaina dalilin samun fansho na aya menene fansho na ko gratuity na zan warware shi in mutu in tafi aljanna ban bar baya da kura ba wannan hanyar in ba a yi ta ba na mutu akwai wani baya da kura da na bari dan na tafi ba a yi hanyar nan ba ba abin da zai jawo min matsala a kai eh Allah maɗaukakin sarki ya nusar da mu Ubangiji ta'ala ya ba wa shugabanninmu gane ire-iren waɗannan matsalolin babu wani kunci babu wata damuwa babu wani wannan mai zagi dama mulki ba za ka gushe ba kai mulki ba a zage ka ba babu wani damuwa da za ta zama maka na haƙƙin al'umma don ka mutu ba kai wannan hanyar ba fa amma kuma ka tafiya don ka sauko ba kai ba amma kuma da haƙƙin mutane na fansho na gratuity na kaza wallahi zaman al'umma lafiya ba zai taɓa yiwa ba fa ko zuciya na so ba zai taɓa yiwa ba don wani yana nan yana ji an ce yanzu da a yi renovation na fadojin jihar bauchi sai ya ji allah ya isa kuɗinmu ni ba ban faɗa ba amma wani na ce sai an samu mai faɗa allah ya ganar da mu allah ya ba wa shugabanninmu ikon aiki da abin da ya ɗora hannunsu akan abin da ya dace yau mu a wurinmu yau shida ga wata eh waɗanda kuma watan yake musu talatin da bakwai ko sittin da kaza ubangiji ta Allah ya shiga lamarinsu Allah ya shiga lamarinsu Allah ya sa gwamnati ta jiyo kansu su ma su dawo mu dawo lissafin namu ya zamo ɗaya don lissafin ya sha bamban a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi da muke gudanar da ta'alimi a cikin wannan littafi na la ilaha illallah a duk lokaci irin wannan muna roƙon ubangiji ta'ala ya shiga lamarinmu ya datar da mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta ubangiji ta'ala ya sa kullum karatun da muke ya zamto kallonsa muke da ido na basira ya zamto muna sauraro ne sauraro na basira sauraro na adalci kaga akan wannan gabar wani sai ya manta ma ni a wani fati nake tayu bai sani ba dan a mutum wannan gwamnatin ce amma faɗa wannan kalmar sai ce ai shi dama ba dan tafiyar mu bane dama ba dan fatin mu bane to kaga kallo na rashin basira kenan kallo na rashin adalci eh idan kana da basira kana da adalci in dai daidai ya zo to a koma ina yake kawai ka bi daidai din ka nusar da daidai din kawai ban san ko muna tare ba Allah ya ganar da mu mun tsaya ne insha Allah a satin da ya wuce darasi na 23 a wannan littafin yau kuma zai zama shine darasi na 24 insha Allah kuma mun tsaya ƙarshen shafi na 41 yau za mu fara farkon shafi na 42 da taimakon Allah kuma muna cikin sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah kenan sharuɗan da suke nusar da mu cikar kalmar la ilaha illallah a wurin bawa ba za ta cika ba sai ya haɗa waɗannan sharuɗa da malam ya jero mana mun gama sharaɗi na shida yau shine sharaɗi na bakwai da taimakon Allah malam yace ash-shartu sabi'u al-mahabbatu sharaɗi na bakwai shine soyayya shine soyayya dolan dole ne ya zamto mutum wannan kalma ta la ilaha illallah duk inda ya ganta ko a rubuce ne kawai ji wata kalma ce tasu yanzu kawai ya ɗora soyayya a kanta ya ji yana santa kuma duk inda ya ji an faɗe ta ya ji ransa na jin daɗi a duk lokacin da ya ji an faɗe ta Allah ya sa muna tare ina ga wannan abun haka yake ai in dai kana son abu da gaske to duk inda ka gan shi kai kaga wani mai sansa ko wani abu da yake dangantaka da abun da kake so yakan zamo abun so gare ka haka ne ina ga misali idan aka ce mutum na da budurwa a wata unguwa a cikin unguwanninmu wucewa ta unguwar ma daɗi yake masa wani lokacin ma ko mutum ba shi da majalisa a unguwar yakan kirkira me yasa kawai ya zauna ya ga wata mai irin hijabin wacce yake so ma wallahi jin daɗi yake yi ina ga haka abin yake haka abin yake ko ya ga wani ɗan gidansu ya gifta sai ya ji kawai kamar ita ya gani to dole in dai kana son wannan kalma ta la ilaha illallah sai an samu haka tattare da kai duk inda musulmi yake mai faɗin la ilaha illallah sai ka ji soyayya tsakaninka da shi sakamakon me ba dan ya maka kaza ba ya baka kuɗi ya burge ka ba ya ma kaza bai burge ka bai yi kaza ba bai ma komai na alheri ba amma dai musulmi ne mai faɗin la ilaha illallah to akwai buƙatar a samu soyayya tsakaninka da shi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu kenan da wannan za mu fahimci muna kan katotan kuskure na yayin da za a ce ga musulmi musulmi fa da ya ce la ilaha illallah yake musulunci amma sakamakon baya tare da mu a cikin ƙungiyar mu sai ya zama kiyayya tana shiga tsakanin mu da shi kuskuren ba karami bane jama'a mu iya kokari mu gyara in dai musulmi ne dan baya cikin tafiyar mu ta kungiyar mu yana nan a musulmi kuma muna son sa a matsayin sa na musulmi jama'a muna tare sai dai ra'ayin mu ya sha bamban kuma haka ne a cikin lamarin duniyar kama haka ne zai APC zaka yi PDP zai PDP zaka yi APC zai NNPP zai yi kaza kowa yayi nasa yana neman mafita ne a cikin tasa amma kuma soyayyar katta yadda ta gushe a tsakaninmu don haka ya zaɓi ƙungiya kaza yana yi kana ƙungiya kaza wancan na ƙungiya kaza amma duk musulmai ne eh to kada dan ba ma ƙungiya ɗaya kuma a samu ƙiyayya tsakanin mu to mun sake tushe kuma mun sau hanya an sau shoulder don haka ina nan a wannan tafiyar yana waccan tafiyar shi ma wancan na waccan tafiyar amma duk sunanmu me musulmai to dole he an samu soyayya a tsakaninmu da zaran an rasa soyayya tsakaninmu wai dan baya cikin kungiyar mu to wallahi musuluncin mu da bukatar gyara akai jama'a mun fahimci gurin nan da zaran ya ji baya so na wai dan bana cikin tafiyarsa to wallahi musuluncin sa shi ma da bukatar gyara a ciki la ilaha illallah dole sai an samu soyayya gare ta da ma'abotanta malam yace mana al-mahabbatu li hadhihi al-kalimati al-azima al-mubaraka yace a samu soyayya ga wannan kalma mai girma al-mubaraka wadda take mai albarka al-mubaraka mai albarka yace sannan kuma a samu soyayya walimaqtadathu wa dallat alaihi da kuma abin da wannan kalma ta hukunta na a aikata na kuma a guda ɗin nan, to sai an samu mutum ya samu kiyayewa game da wannan ya so hakan, abin da ta hukunta a aikata ya zama yana son abin, abin da ta hukunta a bari ya zama ya bari, wa dallat alaihi da kuma abin da ta yi nuni a kansa. Ba ta kora dukkanin bauta ga kowa ba sai Allah, ta tabbatar da bautan gawa, sai Allah to dole sai mutum ya nuna soyayyarsa game da haka duk abinda wannan kalma ta yi hukuncin a so shi to ya so abin abinda ta yi hukuncin a kishi ya ki abin to alama ce na cewar mutum yana son wannan kalma ta la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya azurta mu da hakan malam sai yace wal mahabbatu li ahliha da kuma soyayya ga ma'abota la ilaha illallah jama'a mu kalli gurin nan wal mahabbatu li ahliha da kuma soyayya ga ma'abota kalmar la ilaha illallah suwa kenan na'am ya ware soyayya ga ma'abota la ilaha illallah yan kungiyar mu kadai sune ma'abota la ilaha illallah yan waccar kungiyar mu ba ma ciki ko mu wadancan ba sa ciki ma'abota la ilaha illallah kaga generalizing musulmi kawai bai kebe ba don haka na ɗora ka akan cewar duk wanda baya cikin ƙungiyarmu shi baya cikin ma'abota la ilaha illallah na ɗora ka akan kuskure sai dai Allah ya gafarta mu idan ka bi ni akai kuma to ka bi ni akan kuskure sai dai Allah ya gafarta maka ya nusar da kai ka gane ka gyara in gyara Allah madaukakin sarki ya samu gyara ga baki daya wallahi kuskuren ba karami bane ba kana musulmi mutun na musulmi eh bambancin ra'ayi ko bambancin fahimta bai zama dalili da zai sa a samu kiyayya a tsakanin musulmai ba jama'a muna tare haka wai saƙo na musulmi bai zama dalilin da zai sa ka ki musulmi ba duk baya cikin sharadi Allah madaukakin sarki ya datar da mu yace wal mahabbati li ahliha da kuma soyayya ga ma'abota wannan kalma ta la ilaha illallah al multazimina li shurutiha waɗanda suke lazumtan sharuɗanta, almultazimina li shurutiha, waɗanda suke lazumtan wannan sharuɗa na kalmar la ilaha illallah, ga su ai mala ya jero mana yanzu ma muna na bakwai. Ya ce, ma'a bughdi mana qada zalika wa janabahu, tare da ƙin abin da ya warware duk waɗannan sharuɗa ɗin. Ma'a bughdi mana qada zalika. tare da ƙin abin da ya warware waɗannan sharuɗa da aka gindayo, wajanabahu da kuma abin da ya zamto ya nisanci waɗannan abubuwan da aka gindayo ko kuma ya zama baya cikin waɗannan abubuwa ɗin. Ƙwala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ترشان آير كينانكو آير تكين سورة البقرة آية تقريد ستين لبير وبنجدي تعالى يشي ومن الناس akwai daga cikin mutane akan samu wasu wani ɓangare ko wani daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda suke riƙon kishiyoyi koma bayan Allah man yattakhidhu min dunillahi andada waɗanda suke riƙon wasu kishiyoyi koma bayan Allah idan ka duba safwatu tafasir na aliyu sabuni da ya zo gurin sai yace andadan kishiyoyin nan bi ma'ana ru'asa wa asnama yace suke rukon shugabanninsu jagororinsu ogoginsu kenan ko malamansu waliyansu shehunansu a da kuma gumakansu a matsayin mai kishiyoyi wa Allah Allah ya sa muna tare yana iya yiwa mutum ya riƙe ogansa ko malaminsa ko shehinsa ko wani nasa da yake sama da shi a matsayin kishiya wa Allah kiyaya haka take faruwa yana iya faruwa tunda ya fassara da cewar wasu suna rikan shugabanninsu ko manyansu masu gidansu su rike su a matsayin iyayen giji a matsayin kishiyoyi wa Allah yaushe suke zama kishiyoyi wa Allah suka karbi umarnin na wajen manyan nasu saɓani yadda Allah maɗaukakin sarki ya musu kaga wannan tana faɗa sai fassara hadisin Adi ibn Hatim at-Ta'i lokacin kafin ya musulunta ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cross ɗinsa a gabansa sai ji manzon Allah na karanta ayan cikin suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yake ce kiristoci da arna sun riƙe fastocinsu da fada-fadansu a matsayin su ne iyayen gidin allolin koma bayan Allah sai ce a mu ma kuna na'buduhum yace mu ba bauta musu muke ba in ji Ali ibn Hatim at-Ta'i yace ai ba bauta musu muke ba sai manzon Allah ce ha ba sa halatta muku haram haram ne abin su ce halal ne ku bi su sannan ba sa haramta muku abin da halal ne kuma ku bi su a kai yace haka yace wannan kan na faru yace ai fatilka ibadatuhum wannan ita ce bautar ai jama'a muna tare abun halal ne sai suka ce muku a'a kar ku aikata haram ne sai kuka bi su a kai ko da gaskiya kuma ta bayyana muku ta wajen wasu ba su ba sai kuka bi ko kuma abun haramun ne sai suka ce a halal ne aikata kuma gashi kun ji ta wani wurin da ba su shugabannin naku ko malaman naku ko jagororin naku ba kun ji saɓanin haka kuma saɓanin hakan shine daidai he kuka bi su yace to ai ka bauta masa baka sani ba jama'a mun gano shirka katotuwar abu ce mushriki na cikin shirka ma zai iya kallon ka kai ne mushrikin da gaske mutum na cikin ta zai iya ɗauka kuma kai kana gefe kai ne mushrikin kuma shine yake shirka ta yaya zaka ce gashi abun ya inganta daga Allah ko daga manzon Allah sai ka kawo masa references ma daga malamanku na zamani malam wane fa ya faɗa ya kawo hujja da littafi malam wane ma ya faɗa ranar ya kawo hujja da littafi ya ce a'a mun kuma malam wane ya ce mana ba za a yi ba ko kuma ba haka ba ne shi kuma malam wane fa babu hujja ba littafi yaya ya fa yi masa bauta kuma shi bai sani ba yana kallon ka kai mushriki matsalar tauhidi tana da girma tana da sarƙaƙiya ga wanda Allah bai hore masa fahimtar ta ba Allah ya fahimtar da mu to suna riƙon jagororinsu da gumakansu a matsayin kishiyoyi wa Allah sannan kuma yuhibbunahum ka hubbillah suna son su suna son shugabannin nasu jagororin nasu malaman nasu ka hubbillahi kamar son Allah wallazina amanu amma waɗanda suke masu imani kuwa ashaddu hubban lillah sun fi tsananin soyayya ga Allah an bambanta mana kenan su waɗancan suna son malamansu shehunansu ogoginsu jagororinsu kamar yadda san kamar san Allah amma masu imani sai suka fi tsananta soyayyar su gawa ga Allah idan aka samu mutum biyu kana matukar kaunar su duk su biyan amma ka fi kaunar wani akan wani waye zaka fi karkata ta gare shi wanda ka fi kauna waye idan ya bada umarni zaka fara yin nasa wanda ka fi kauna haka abin yake haka abin yake ban sani ba da ne ko yanzu ɗan matan da ne ko na yanzu suke haɗa samari biyu ko uku a lokaci guda sun zo hira na yanzu kan ba ruwansu da wannan ko su haɗa samari biyu har yanzu a samu mace tana da samari biyu a yau ina ce na da ne ba samari ne ba shi yasa ba su haɗawa sama da biyu goma sha suna jira yanzu idan tana cikin gida da na can da na can da na can sun zo idan ta fito wanda ta fara tunkara me yake nunawa a babu yaudara kuma a kore shi ya tafi ya tafi a sai a dawo kan wanda ake so to kaga dai wanda ake son daga ƙarshe shi aka yi me shi aka zaɓa to haka muminai yake a wurin waɗanda ba muminai na gaske ba muminai na baki so called muminai su suna son malamansu da shugabanninsu na addini a matsayin ko fiye da yadda suke son Allah su kuwa muminai na gaske ba na baki ba sukan fifita soyayyarsu ne akan Allah don haka duk abin da za a ce gashi gashi gashi sukan fifita wanda Allah ya ce akan wanda malaminsu ya ce akan wanda wanan ɗinsu ya ce sai su ɗauki wanda Allah ya ce sai su ajiye na malam wane ne ya faɗa shehi wane ne oga wane ne to ai yanzu na Allah yana kan na oga na Allah yana kan na malam sai su ɗauki na Allah sai su bar na malam su bar nawa ne malam Allah ya masa rahama ya gafarta masa ba dan da son zuciya bai su dauka kuskure ne daga malam Allah ya gafarta malam ba reni ba komai sai ayo malam addu'a Allah ya fahimtar da shi haka ake yi suratul baqara aya ta 165 malam ya ƙara cewa wa qala subhanahu har ila yau ubangiji ta'ala sarki ya tabbata gare shi yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani, man yartadda minkum an dinihi, duk wanda ya ridda daga cikinku gabarin addininsa, man yartadda minkum, duk wanda ya ridda daga cikinku an dinihi gabarin addininsa, ya bar musuluncin kenan ba? To ya sani cewar fasaufa ya tillahu bi kaumin, da sannu Allah zai zo da wasu mutane, zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah yana son su su ma suna son Allah me yake nuna ko dai ka tsaya ka kama Allah ko kuma kana gani Allah zai ta haifar da wasu mutanen su sun kama Allah to da ka ki kama Allah wasu kuma sun kama gwanda kai ma ka kama Allah kawai in baka bi ba za a bu ma ibada in baka yi ba za a yi to kawai ka zage kai ma kai Allah ya bamu ikon zagewa mu yace azillatin alal mu'minina masu jin kai masu kaskantar da kai wa muminai a izzatin alal kafirin masu tsanani da nuna izza wa kafirai yujahiduna fi sabilillah suna kokari suna jihadi a tafarkin Allah madaukakin sarki wala yakhafuna lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi Allah ya samu na tare kaga wani sako fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina masu jin kai masu kaskantar da kaiwa mu'minai amma a'izzatin 'alal kafirin masu tsanani masu kuma me nuna isa da tinkaho wa kafirai yaya musulmanmu muke a yau yaya mu'amalar mu take da ƴan uwanmu musulmai ya take da waɗanda ba musulmai ba kishiyar haka muka yi fa na sahabban manzon Allah kishiyar yadda Allah ya karantar a haka muke da gaske ko a wajen appointment ne wani ko takardu ma yana ganin takardar wane eh wane ne eh dan kungiya kaza nan wallahi sai jiransa ya ɓaci saboda me ba dan kungiyarsa bane kuma wallahi ta wanda ba musulmi ba za ta zo gabansa ta wuce kalau amma ta musulmi kawai iya jin saboda kawai bambancin kungiya kenan kawai sanadiyar kiyayya ko mu'amala ce zaka gani yadda yake wa musulmi ta sha bamban da yadda yake wanda ba musulmi ba wata lalacewa ce wanda sake musulunci muka yi duk lalacewar musulmi yan uwa ka ji musulmi musulmi ne kawai duk yadda kake ganin kawai kai lalatacce ne a wurin kan dai musulmi ne to kaji yana da daraja da kima da matsayi na wannan musuluncin duk inda ka haɗu da shi kawai musulmin nan kallon da zaka masa kenan musulmi ne dan uwanka musulmi mai daraja mai kima ka mu'amalance shi mu'amala ta musulmi jama'a muna tare kishiyar haka kuma shine ka sau shalda ka sau musulunci ka tafi akan wani tsarin da ba na musulunci ba don haka mu lura bambancin kungiya ba sunansa hauka ba ba sunansa shirme ba eh sunansa bambancin fahimta shi ya fahimci kungiya kaza a matsayin ita ce daidai kai ka fahimci daidai to kada wannan ya zama shirme ya zama hauka in dai dan baka kungiya ta sai ya zama na ina ma kallon musuluncin kama ba musulunci ba to kaga kungiya ta zama shirme kenan ta zama hauka amma kana wacar kungiyar ne eh kana fahimtar kaza da kaza shine daidai eh ni ina nan ina fahimtar shine daidai eh to duk kowa ya fatan Allah ya amsa mana abin da muke yi kana nan a musulmi ina nan a musulmi shikenan mu ci gaba da mu'amalar mu ta musulmi amma aiki ya zo na kungiyar mu eh bari mu je mu yi ko fa aiki ya zo taku ku je ku yi shikenan inda da wayewa ma muna da aiki a kungiyar fa a masallacin mu da zo ka taya mu je ka ka taya su mu ma ranka za da mu yi gyaran masallacin mu zo ka taya mu amma mu muna buƙatar kuɗi kuma da za a sayi kaza taya suka sa kuɗinka ba asara kai ba muna da buƙatar masallaci za a yi kaza na kuɗi saka kuɗinka ba asara kai ba me ake yi a naku masallacin kiɗa da rawa me ake yi a namu kiɗa da rawa dole dai in kiɗa da rawa ake yi a naku mu ma a namu haka ake yi ba haka bane ba Allah ya ganar da mu ɗabi'ar musulmi duk inda yake da musulmi yakan zamo mai jin kai ne tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi kai hasali ma fa yadda muka ɗauka kaga wane yana kuskure e yana laifi iri kaza e to mu a wurinmu shine sanadiyar me kore shi a musuluncin daga rahamar Allah a'a abin da ya kamata ya zama abin tausayi a zuciyarka ka hana idanka bacci ma a kansa na Allah ya sa wane ina an masa shaidar misali shine shugaban mazinata na ningi to ka sa shi a addu'arka kana tausayin Allah ya sa ya gyara kafin mutuwa ta zo kullum ka ji soyayya kake nuna masa farau farau kana kuma masa addu'a a gefe Allah ya sa ya gyara kafin mutuwa ta zo masa to shine soyayya fa amma na zo na zauna ana faɗan ai wani tab ai in dai mace da ta wuce ta gabansa to ba dama ne yayi zina da ita to me riba ta me riba ta wani ai in dai sa in dai kai yadda ya ga kayanka to ko aljihunka sai ya dauke me riba ta nazo ina ku zuzu ta barawo ne me riba ta dan ya mutu yana barawo to abin da ake nema ma ka dinga tausayin halin da wani yake ciki na sata ya za a yi Allah ya taimaka kafin mutuwa ya daina malam za ka iya lazumtar sa da wannan manufar na kuna mu'amala yau da gobe yau da gobe kana nuna masa sharrin sata din ya bari to kai ne ka ci nasara kai ne ka ci nasara don abin da manzon Allah ya nusar ya karɓi wannan shiriyar daina sata ta dalilinka ya fi a zo a tara maka jerin jifa-jifai motoci a tara maka manya-manyan motoci wallahi wannan aikin da kai kai ka fi shugaban wa'azin unguwarku lada ban san ko muna tare ba sai shekara ina wa'azi na ina yi kullum ba daukewa amma da kaga wani da ɗabi'ar sata ya kai ka ji baka kyamace shi ba abokantaka kuke yi ma kake nusar da shi kake nusar da shi da ƙarshe har ka saba masa wani abin yi sai ya watsar ya kama abin yin to wallahi sai ka fi ni dacewa a kansa Allah ya datar da mu mu gyara mu'amalar mu mu'amalar musulmi ga musulmi shine azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin a suratul ma'ida aya ta 54 malam sai yace mana fa akhbarana Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari فأخبرنا الله عز وجل سي الله وانده يبوا يجر مما يبام لابار شور أن عباده المؤمنين للي باين سمومني أشد حبا له سنفت أنا ننسويا غريشي sanda suke masa wani baya ba da umarni saɓanin umarnin Allah su ɗauki na wani saboda tsananin sanda suke wa Allah sai su ji na Allah za su ɗauka Allah ya samu cikinsu. wa zalika Allah yace hakan kuma yana faruwa ne li annahum lam yushriku ma'ahu fi mahabbatihi ahada cewar su basu hada Allah da wani ba a cikin soyayyarsa li'annahum saboda su lam yushriku ma'ahu basu yi tarayya tare da Allah ba fi mahabbatihi a cikin soyayyar Allah ahadan basu hada wani da Allah a cikin soyayyar ba basu ma daidaita soyayyar ta zo ɗaya ba a'a sun fifita ta Allah ne akan son da suke yi wa kowa kama fa'ala mudda'u mahabbatihi min al-mushrikina kamar yadda masu riya masu da'awar son Allah suka aikata daga cikin mushrikai allazina takhazu min dunihi andada waɗanda suka riki kishiyoyi wa Allah suka riki wasu jagorori suka riki wasu gumaka koma bayan Allah din yuhibbunahum suna son wannan jagororin nasu malaman nasu ka hubbihi kamar son Allah din ya ce to su muminai ba su yi kamar yadda waɗancan mushirikan suka yi ba don Allah muna tare ranar na gani wani bidiyo da wani yake yi yana ce duk bayi na wani ne sai ke kiran sunan wani eh kana kiran sunan wani dalilin wannan ya ji ko yanzu ya baya son tunda na taba wani ka zai ce wai ya taba wani a to ya kira sunan wani yana ce wani ubangijin bayi lafazin ma kenan wane ubangijin bayi wane ubangijin bayi yana wayata wallahi har guda uku duk kowa bayi ne na wane ba fa Allah ba sunan wani ne wane ubangijin bayi wane ubangijin bayi yake ta maimaitawa har yake kawo shi din ma wai da da masallatai da coci du umarni ne na wane shi kansa mai fadan shi Allah ya wane ne ya wakilta shi akan su dan haka sai ya kasa adalci shine he basu suke ta wannan wannan din la haula wala quwwata illa billah wallahi abun ya wuce yadda kake tunani kuma yana nan akan haka wani kuma akan hakan ma ya mutu Allah ya ganar da mu wa alamatu hubbil abdi rabbahu alamar bawa na son ba ubangijinsa wa alamatu hubbil abdi alamar son bawa rabbahu ga ubangijinsa shine taqdimu mahabbihi gabatar da abubuwan da shi Allah yake so wa in khalafat hawahu koda sun saba wa son ransa jama'a mun ji alama mutum ya gabatar da abubuwan da Allah yake so koda shi a ransa baya son hakan amma dai Allah na so ya to sai hakura sai ji kawai na bi ne ba dan haka nake so ba a'a sai dan me haka Allah din yake so Allah ya zurta mu da haka wani lokacin abubuwan sai da sirka da addu'a fa eh yanzu zaka iya jin an faɗi falalar misali azumi ranar litinin da ranar alhamis wallahi sai ka ji zuciyarka ta karɓa zaka doro akai amma in baka dage da addu'a ba wallahi shedan ba zai barka ka iya yi ba ba zai taba barka ka yi ba ko ka ji an yi bayani akan falalar sadaka ka ji zaka iya wayan gari wallahi naira hamsin kacal ka ga yara a kofar gida a sai ko sai a musu sadaka almajirai wallahi za ka iya ɗora kanka yau ka yi gobe ka yi sai shi ɗaya hana ka amma in kana addu'a sai ka ga sai Allah ya barka kuma ka ɗore da yi ka ɗore da yi sai zuciyarka ta kyautata sai ka fi wanda zai sadaka da naira miliyan in kai da naira hamsin da kyakkyawan nufi sai Allah ya karɓa wanda yi da miliyan kuma sai Allah bai karɓa ba abun datarwa ne da ubangiji sai daga Allah sai muna roƙon Allah akan tabbatuwa a kai Allah ya tabbatar da mu ya ce wa buhdu ma yubghidu rabbuhu da kuma kin abin da ubangijin nasa yake ki mutum ya zamto yana kin abin da ubangiji ta'ala yake ki wa in mala ilaihi hawahu ko da san ransa ya karkata zuwa ga wannan abin ko da ka ji abin ya maka amma sai Allah na kin abin ko sai ka watsar da shi wa muwalatu man wala Allah wa rasulahu da kuma jibantar wanda ya jibanci Allah da manzonsa mutum ya zanto yana son duk wanda yake son Allah da manzonsa aina daga cikin alama ta mumini kaga mutum na lazimtar masallaci jama'a muna tare alama ce ta mutum mumini ne lazimtar masallaci to alama wajibi ne ka so shi ka masa mu'amala ta mumini wasu na dauka fa in an ce mumini shine wanda baya sabo kwata kwata akwai wanda ya tsarkaka ne baka zaben kaza baka saban kaza baka saban kaza baka na kaza amma sai a samu ta gefe kaza kuma kana yin saban da shi kuma wancan da kake masa kallon kamar dan wuta ma shi kuma wannan saban da kai kake shi baya yi baya faruwa kowa da inda jarabawa sa take da inda kuma inda Allah yake taimakon sa ya dauko darajarsa ta gurin kyauta ce daga ubangiji kyauta ce daga ubangiji wani da ka samu inda ya sallah ne tun da ya taso inda a yi ma'auni a unguwarsu ya fi kowa amma da zara wani abu ya shafi zumunci ko na yan uwansa ko na abokanai da aka haɗu abokanansa ba suna kuka da duk abu na zumunci shi ba ruwansa a ciki duk wani abu da za a yi na abokantaka wani bai da lafiya a je a gaishe shi ko wani yana buƙatar kaza a taya shi ko kaza sai ga shi kuma an masa wannan raunin na zumunci ballantana a dangi haka a dangin su ma in dai abu ya shafi na zumunci ya kaga shi ba a masa wannan kyautar ba eh amma sallafa yana fiskilas din da ai ma'auni to haka abun yake a bangaren sabo ma an tsarkake ka a can an tsarkake ka a can ya kaga an jarrabe ka da wancan sabon na haka wai an ce mumini mutum ya dauka shi kwata kwata baya nan a masumi kenan to kuma wai masumi na'am Allah ya dace da mu yace wa muwalatu man wala Allah wa rasulahu wa muadatu man adahu da kuma kin wanda yake Allah da kin wanda yake Allah wattiba'u rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma bin manzonsa sallallahu alaihi wa sallama wa qatifa'u atharihi da bibiyar gurbin manzon Allah ina ma'anar bibiyar gurbin sa me manzon Allah yayi ya yayi kaza ya yayi kaza duk wani abu na ibada ya annabi yayi irin nasa to alamar mumini ya zamto yana bibiyar ya manzon Allah ya iri kaza a bangare kaza ya annabi yayi irin nasa ya aikata to aiki kaza shi kuma fa ya annabi yayi irin nasa yana bibiyar haka alama ce ta mumini wa qabulu hudahu da kuma karban shiriyar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam akwai matsala za mu tsaya karshen shafin nan insha Allah akwai matsala akwai tambaya wa alaikum assalam
yanayin da ake bayar da mutane cewa duk mutumin da yake da al'adun da ya wajibi ne a cikin su na'am kuma tabbas wani suna faɗi la ilaha illallah amma a zahirance ayyukan su kuma yana nuna warware wannan la ilaha illallah to yayin wannan ba zai yi
kamar yaya